رب طاعة الإله فاعرفه كذاك تصحب العقيدة التي هي الوسيلة لأعلى الجنة من مجمل الإيمان أيضا ترتقي إلى المفصل ونعم المرتقي تنقل من حال مقلد إلى حال اليقين نعم ذاك منزلا مصدقا عن الدليل القاطع منشرح الصدر بنور ساطع محققا أعمال قلب كالرجا والخوف والتقوى ونعم منهجا وتتحرك الجوارح بما يرضاه ربنا تعالى عظما تتحرك
وتتحرك الجوارح بما يرضاه ربنا تعالى عظما تنجو من البدع والشبهات ثم تنعم في الأخرى بكل, بكل ما تؤم غايته بنسبة المجتمع طيب الحياة واتساع المرتع والأمن والرخاء والبقاء كذلك التمكين نعم الرفعة أما بنسبة العلوم نفسها يحفظها حقا بإحفظ يحفظها حقا يحفظها حقا بحفظ أسها يحصل القدرة للإرشاد ونفي تحريف الغلاة البادي كذا انتحال مبطلين وكذا تأويل جاهل على الدين بذا واضعه واضعه الأئمة الفحول الحلفاء القدوة العدول من سلف الأمة خير من مضى ومن قفى منهجهم ذا المرتضى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan rana ta litinin 21 ga watan zulqa'ada hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara ta 1441 wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai miladiya haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2020 alaihi salam da muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatul tauhid ko kuma addurratul mudiyya fi tauhid rabbil bariya na shehu al'allama muhammad ibn ali ibn adam al-ethiopi hafizahullah da ya rubuta domin ya yi bayani akan matsaloli waɗanda suka shafi aƙida ko suka shafi tauhidi wannan kuma shine darasinmu na hudu kamar yadda aka sani to za mu tashi shafi na goma da yake bugu iri ɗaya ne a satin da ya gabata mai magana akan abin da ake kira almabari'ul ashara wanda wayanna almabari mai bayani akan mahimmancinsu daga cikin mahimmancinsu za su taimaka maka game da sanin ma'anar duk wani fanni da za ka karanta na ilimi da mahimmancinsa da gaya ɗinsa da samara ɗinsa da nisbarsa da hukuncinsa wannan kusan kowane fanni yana da su kamar da muka karanta baitoci na muhammad as-sabban da ya waƙi wa'annan al-mabadi'ul ashara a baitoci guda uku a baharun rajas to abinda muka tsaya a kansa shine samaratuhu wato fa'idar ilimin tauhidi ko fa'idar karatu ilimin tauhidi ga ga ɗalibin ilimi ko ga musulmi gaba ɗai da malai ya mana bayani kan cewa dalilin karatu ilimin tauhidi ne mutum zai samu iko akan shiryar da al'umma duk mutumin da bai da tauhidi to ko ya ce shiryar da waninsa aikin banza yake yi domin tauhidi shine asas shine tushe haka kuma ta hanyar tauhidi ne za ka samu damar karantar da mutumin da ke kwaɗayi a kan shirya mutumin da ke son a shiryar da shi kuma yana da kwaɗayi a kan haka ta hanyar tauhidi ne za ka iya karantar da shi haka ta hanyar tauhidi ne za ka ba da kariya ga addinin musulunci ga aƙida mai kyau ingantacciya sannan za ka iya kore duk wata ɓarna ta 'yan bidi'a ko kuma canje-canjen da suke kawowa a cikin addini ko ƙaryar maɓarnata ko kuma tawilin jahilai sannan ta hanyar tauhidi ne za ka iya gajiyar da duk wani kangararre ko kuma mutumin da yake ya saba ma hanya ta gaskiya tare da hujja wadda take maɗaukakiya to yau za mu tashi akan gayatuhu makurar ilimin tauhidi bi ma'ana al-maqsudu min dirasati ilmi tauhid menene manufa da ake son a cimma ko za a cimma idan an karanta ilimin tauhidi wadda shine ma'anar gaya ya ce gaya shine wurin tukewa ƙarshen al'amari idan ka karanta tauhidi ka zamo kila ɗalibin tauhidi ko malamin tauhidi to menene za ka cimma wace manufa za ka samu to shine za mu karanta a nan wanda gaya ɗin ya kasa ta kusan kashi uku akwai gaya bin nisba ga al-mukallaf wanda yake al-mukallaf ya yi magana a kansa a baya kuma mun ji wane ne mukallaf mun yi bayani a kan ta'arifinsa kai karan kanka a matsayinka na mukallaf in ka karanta tauhidi to akwai manufa akwai gaya wadda ake son ta tabbata gare ka haka kuma akwai gaya bin nisba lil mujtama ga al'umma society idan ana karanta tauhidi cikin al'umma to menene za a samu cikin wannan al'umma ko a cikin gari ko a ƙasa ana karanta tauhidi haka abu na uku na ƙarshe da ya rufe da shi shine gaya game da sauran ulum hatta ulum irin su ilmu tafsir ilmu hadith ilmu fiqh ulumul lugha da sauransu to karatun tauhidi shi ma akwai wata kariya da yake ba su za a ga mutumin da ya kware a waɗannan ulun baya da tauhidi to sai ka ga an samu matsala to shine ya fara da cewa gayatuhu bi nisbatil mukallafi gaya makwarar karatun ilimin tauhidi dangane da mukallafi ko manufa na karatun tauhidi dangane da almukallaf shine ifradu ta'atil ilahi kadaita da'a ga abin bauta shine Allah subhanahu wata'ala wannan shine gaya duk wanda zai karanta tauhidi to gaya makwarar ko kuma abin nema ko al-maqsud shine kadaita da'a da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala abin bauta fa'arifi saboda haka ka san wannan abu da ake gaya maka ake baka labari ko ake karantar da kai shi kenan duk mutumin da yake baya kadaita da'a ga Allah kadai kaga wannan bai da tauhidi kila yana yi wa Allah shirka ta fuskar da'a wannan ana kira shi shirku ba'a shirka ta fuskar biyayya akwai shirkul mahabba suna nan da yawa wanda duk za mu yi magana a kansu nan gaba abu na farko kenan sannan gaya ta biyu kazaka tashihul aqidati haka gyara inganta aqida ba yadda za a yi mutum ya inganta aqidar shi sai daidai da aqidar da alqur'ani ya karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama tabbatacciya dole sai ta hayyar tauhidi dole sai ta hayyar tauhidi shi yasa shi karan kansa Sheikh Abdulrahman Al-Adari abin da ya faɗa kenan awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imani yana nufin tashihu aqidatihi eh mutum yayi kokari ya ga cewa ya inganta aqidatihi ta yi daidai da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbai allati wanda ita wannan aqida din hiyal wasilatu ita ce tsani ita ce wasila ita ce tsani da ake tsanantuwa da ita li'alal jannati domin a samu isa zuwa ga mafi daukakar aljanna mafi kolin aljanna ita ce jannatul firdaus ba yadda za a yi ka samu shiga aljanna babu tauhidi wannan ba zai yi ba ashe tauhidi ba abin wasa bane sannan min mujmalil iman abu na uku daga cikin gayatu ilmi tauhid yace min mujmalil imani aidan tartaki ma'ana tartaki kai mai karatun tauhidi kana hauhawa ne min mujmalil iman daga matakin imani mujmali aidan kuma ilal mufassali zuwa ga imani wanda yake cikakke hilla daki-daki ma'ana mutumin da yake da imani mujmali al'imanul muqayyad at-tauhidul muqayyad al'imanun naqis idan mutum na da tauyayyen imani to ta fuskar karatun tauhidi ne zai hawa ya taka ya taka ya sama ya sama har ya kai zuwa ga al'imanul kamil amma ba ka da tauhidi to kana nan tauhidin nan naka yana nan a nakashe imanin nan naka yana nan a tauyi ba yadda za a yi imani ya karu sai ta fuskar karatun tauhidi wannan shine gaya ta uku shine ma'anar tartaki zaka hauhawa ne kai sama min mujmalil iman daga dunkulallen imani aidan kuma ilal mufassali zuwa ga imani wanda yake mufassal yana nufin al-imanul kamil zai yi magana akan kashe-kashen imani a cikin wannan littafin kuma zai yi ta'arifai al-imanu imanul mujmal ko kuma mujmalul iman haka al-imanul mufassal duka zai yi magana akan sa yace wa ni'mal murtaqi madalla da al-murtaqi abin hawa eh madalla da abin da za a hau daga dunkulallen imani ya kai ka zuwa ga imani wanda yake cikakke shine tauhidi saboda ai ya faɗa ya ce hiyar wasila ita aƙidan nan kamar tsani ce wanda tsani kakan hau ka taka ka taka ka taka matakala ko yawa daga ƙasa kai sama to da tauhidi da karatun tauhidi da tabbatuwarsa a zuciya daga nade mutum zai dinga tashi daga imani wanda yake nakasashe har ya samu ya kai zuwa ga imani wanda yake cikakke da haka sahabbai suka rayu kuma har ya zan ana siffanta su da alkummar cikakku a cikin imani duk wani wanda yake so shi ma ya samu wannan matsayi to dole shi ma sai ya dawo ga abin da sun ka karanta na na tauhidi sannan abu na gaba tunqal min hali muqallidin ila halil yaqini daga cikin gaya makurar ko almakasud min dirasta ilmi tauhid ga almukallaf duka wannan ana magana ne akan almukallaf shi adda wayan ga gayat din to abu na hudu shine tauhidi zai taimaka ya dauke ka ya cirantar da kai min hali muqallidin daga hali na zaman ka muqallidi eh at-taqlid shine akhzu kalami ghairika bila dalili shine wani ya yi magana sai ka rike maganarsa ba tare da ka san ya hujjarsa ba shi baka san hujjar shi ba ya yi fatawa ko ya yi hukunci sai kan rike wannan hukunci kana aiki da shi amma yan tambaye ka me hujjar malamin baka sani ba to wanda ana kiransa a takali wanda muyi magana a kansa ko a darasin da ya gabata to ta hanyar tauhidi ne za ka tashi daga takalidi ka koma kai ma zuwa ga yaƙini shine ilimi don a takalidu laysa ilman shi ta kalidanci ba ilimi ba ne kyakkyawan zato ne to mi zai raba ka daga kyakkyawan zato zuwa ya ƙini tabbas shi ne tauhidi ta hanyar karatun tauhidi ne za ka san kaza ga hujjarsa kaza ga hujjarsa abu kaza da aka ce ga dalilinsa kaza kuma ba ya da dalili inda wannan gaya ta hudu kenan ya ce ni'imar za ka manzila madala da wannan masauki na yaƙini duk wanda ya kai gare shi a tauhidi to shi alhamdulillah shi yasa duk wanda ya kai ga wannan manzila wannan mataki to za ka ga babu wata guguwa da za ta iya halaka shi ko za ta iya batar da shi dama wa'anda ke samun matsala wa'anda ke ta kalidanci a tauhidi a imani su ne in guguwa ta zo ko ta boko haram ko ta wata mummunar aƙida ko ta shi'a ko ta khawarijanci sai ta ja su saboda almuqalliduna ne eh ba su da yaqini ta fuskar tauhidi amma in kai karatu ka karanci tauhidi cikin sa da wajensa ka samu yaqini komai ka samu dalilin sa a tauhidi to babu wata guguwa da za ta zo ta kawo ma matsala a rayuwa sannan musaddiqan anid dalilil qati kuma shi mukallaf zai zamo mai gazgantawa akan dalili wanda yake yankake daga barin shakka shine alkitab was sunna dal muqallid duk abin da yake yi babin sa to yake yin sa ko da hukuncin nan ko cikin alqur'ani yake bisa zato bisa zato yake addini bisa zato kuma yake bauta ma Allah bisa zato yake da'a ga Allah subhanahu wataala a mutumin da yake da yaqini to shi ya san cewa hukunci kaza Allah ne ya faɗe shi manzon Allah ne ya faɗe shi ad-dalilul qati shine maganar Allah ko kuma maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ta tabbata ko al-ijma ijma'us sahaba wannan shi ake kira dalili yankaki ma'ana da an ce Allah ya ce kaza to kadan haka biduni shakkin da an ce manzon Allah ya tabbata ya ce kaza to kadan ya tabbata ya faɗa ba ba zato ake yi ba haka in an ce sahabbai sun yi ijima'i sun haɗu akan aka abu to kaɗa abin nan gaskiya ne kuma ilimi ne to haka ake son kowane musulmi ya zama a tauhidi duk abin da zaka kudurta game da ubangijinka ya zan kana da dalili katsi wanda zai raba ka daga shakka amma mutumin da baya da tauhidi to kullun cikin raurawa yake kullun cikin raurawa yake sannan mun shariha sadar kuma zai zama mai buɗaɗɗen ƙirji bai da kunci bai da wata damuwa ba za ka ji ya ce an rike tashi ba ba za ka ji ya ce shi abu kaza ya kasa gane menene gaskiya ba mai tauhidi na yaƙini ba zai wannan ba binurin satai da kuma haske wanda yake tashi sama ya ce as-sati shine abin da ke tashi sama haka to wani haske ne Allah zai saka mai a zuciya wanda wannan hasken shine zai sa mai zuciyar shi ta zamo cikin hutu kuma ta zamo a wanke sannan kuma ta kore duk wani datti na shirka ko kafirci ko munafunci ko wani shakka sai tauhidi duk iliminka a duniya inda ba ka da tauhidi to akan shakka haƙi musamman game da abin da ya shahi janibin ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa ana son malami ya zamo mai tauhidi da in bai zama mai tauhidi matsala za a samu sannan mu haƙiƙan a'mala qalbin kuma zai zama mai haƙiƙance ayyukan zuciya akwai al'amalul qulub ayyukan da zuciya ke yin su karraja ya bada misali kamar kauna kaunar rahamar Allah subhanahu wata'ala duk mutumin da yake muƙalliri to in an zo misali ana karanto rahamar Allah da ni'imomin aljanna shi ba gani kai kamar abin kamar wasa ne shi yasa wani abin in ya an faɗa mai shi sai ga kai abin yayi yawa a ce aljanna a ba mutum kaza ko kuma a ce yanzu mai laifi kaza da kaza da kaza a ce wai da ya tuba shikenan komai an goge to ta kalidan kenan hatta babin rija'i fatan rahamar Allah subhanahu wa ta'ala to sai ya samu kwankwanto sai ya samu shakka a kai amma in akwai tauhidi sai kore maka wani da zaran an ce abu kaza rahamar Allah ne to ganin kake kamar ka same shi wal khawfi da tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala shi sa zaka ga tsoron azaba tsakanin wanda yake da tauhidi da wanda baya tauhidi ba guda bane mutum baya da tauhidi sai haga duk wani ta'addanci yana iya zai iya cin amana yayi zalunci yayi bid'a yayi shirka ba ruwansa saboda ba tauhidi kai girman azaba da jin tsoronta da ya kama ka a zuciya shi ba bai da wannan ba shi da wannan to shi yasa haga ahlul bid'a komai suna iya aikatawa na saban Allah saboda babu tauhidi wattaqawa da kuma tsoron Allah za ka ga in mutum bai da tauhidi ba tsoron Allah bai jin kunya yayi ƙarya bai jin kunya ya ci amanar Allah ko manzon Allah ko al'umma ba ruwansa yace wa ni'ima manhaja madalla da wannan godabi wannan hanya da musulmi zai samu kanta a kai zai samu kansa a kanta sannan yace hawa yau dai game da almukallaf wata taharrakul jawarihu gabbansa kuma za su dinga motsawa ta fuskar aiki halshe zai dinga motsawa ta fuskar zikiri ambaton Allah zuciya ta fuskar tunani hannaye ta fuskar tasbihi da sauran abubuwa haka guwayu duk wata gaba ta jikinsa za ta dinga motsawa bima yarbahu da abinda Allah yake yarda da shi mai tauhidi dai adda wannan shi duk wata motsawa da zai zai yi kokari ya ga cewa ya yi ta ne cikin abin da Allah ya yarda da shi rabbuna ubangijinmu ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka izama wajen girma. Awa mutumin da ba da tauhidi ba ruwansa, shi yasa ya yi zina ya yi sata ya yi kisan kai ba ruwansa, ya yi ƙarya ba ruwansa. Hmm? Saboda ba babu, babu tauhidi. shi yasa ta ƙawan ma in babu ta, to za ka ga in kan lalaba asalin tauhidi ne babu na ƙwarai. Sanan daga cikin gaya ya ce tanju minal bidai. babban abu kenan mukallaf in ya karanta tauhidi to zai kubuta da dukkanin bidiyoyi ba wata bid'a da za ta shige shi da an karantar da shi asalin ibada an koya mai asalin ibada shine sai abin da ya fito daga Allah ko ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan girman Allah da yake da shi a zuciyarsa ba zai iya yadda ya zo da wani abu a cikin addini wanda Allah bai yarda da shi ba so da haka duk mutanen da haka suna bid'a ɗayan biyu ne ko dai jahilci rashin ilimi rashin gano cewa abin bid'a ne ko kuma rashin tauhidi shi ke haifar da waɗanda abubuwa ya ce wa shubuhati sannan za ka kuɓuta daga duk wani abu mai rikici duk wata hayaniya duk abin da ya faru ko da akwai shubha ciki kai mai tauhidi zaka kubuta daga gare shi amma in kaga kullum kana shiga cikin rudani da hayaniya da bankaura to imanin kana buƙatar yawa gyara shi a ƙara mai ƙarfi sosai sun matuna am fil ukhra sannan abu na ƙarshe babba babbar gaya shine za a ni'imta ka a gidan lahira eh shi ne babba ko shi ne almakasud shi ne ka mutu ka samu ka shiga gidan aljanna bi kulli ma ta'um da duk abin da kuma kake nufi a ranka to za a ni'imta ka da shi duk abin da dan adam yake buri a rayuwarsa to in ya shiga aljanna Allah zai ba shi min amma ya ummu daga nan ne aka samu al'ima an gani daga na ka samu al'imama shi ne ƙudurta abu nufin abu to wannan duk ya shafi mukallafi ya shafi ɗaiɗaiku ya shafe ni ya shafe ka ya shafi kowa duk wanda yake mukallafi to in ya karanta tauhidi zai haɗu da wannan kuma shi ne gaya shi ne almakasud iga ka karanta tauhidi baka samu wannan mutuwa akwai matsala ba tauhidin ƙwarai ka karanta ba to sai gaya tuhu bi nisbatil mujtama'i wannan shi kuma abin da ya shafi al'umma gaba daya abin da ya shafi society kowa da kowa wannan a daidai ku ne to nan kuma sai aka yi sa'a a gagari ne ko a ƙasa an baiwa tauhidi muhimmanci da menene gaya sannan duk gari ko ƙasa ko al'ummar da ba sa karanta tauhidi ko ba a karantar da su tauhidi wane bala'i zai same su shi ne ce na farko tsibul hayati za su samu daɗin rayuwa duk gari ko ƙasa in ana karanta tauhidi to rayuwa za ta yi daɗi kenan in mun ga rayuwa mu ba ta yi daɗi ba wattisa'ul martai da kuma yalwatuwar abin kiyo shine abinci duk inda ake karanta tauhidi to abinci baya karamci ba a yunwa in ka ga Allah ya jarabe ku da yunwa to ba tauhidi hmm? Eh, shine almarta abin da ake kiwo shine abinci ko 'ya'yan itace ko ƙwayar abinci ko kuma abin da ma hasu dabbobin za su ci sannan na uku wal amn da aminci eh tsaro kenan ko security ko a gaba ko da security ba kenan Najeriya muna bukatar ne eh tun daga abubuwa sun lalace ga boko haram ga kidnapping ga wace tsaya ga wace tsaya duk wannan rashin ta hakiku tauhidi eh da za a dawo ga wannan asalin to da za a samu lafiya da za a samu lafiya duk wani abu da za a yi ko addu'a ko istighfari wannan duk abu ne mai kyau amma wannan wannan shine asharaf kuma rashin shi duk abin da zai za a yi in dai babu sha'ikin banza ne addu'ar ba za ta samu zani to da haka kowa ya kokari ya gyara tauhidi kowa ya zama mai aqida ingantacciya irin ta Annabi Muhammad warrakhau da yalwa shi ne rashin kunci don za ka ga wasu lokuta akan samu kunci na rayuwa to wannan rashin tauhidi yake haifar da wannan sannan ya ce walbarakatu da kuma albarka rayuwa ta yi albarka in kasuwanci kake yi albarka karatu yi albarka duk abin da kake aiki yi albarka amma in ba tauhidi to Allah zai zare albarka abubuwa sai ga ana ta abubuwa ba sa ba albarka rashin tauhidi yace kazalika tamkin haka kuma mulki mulki kyakkyawan mulki mai kyau shi ma tauhidi ke haifar da shi idan ku musulmi ba ku da tauhidi to Allah ba zai ba ku mulki ba sai shi taba wasu mutanen banza su yi ta azabtar da ku wannan rashin tauhidi ke haifar da wannan amma in ga tauhidi ku musulmi kun kyautata tauhidi to Allah zai ba ku at-tamkina fil ard ma'ana zai ba ku mulki ya zan kuke juyar da al'umma kuke ba da umarni sannan ya ce ni'imar rif'atu ba da da wannan ɗaukaka to da za mu dawo duk najeriya mu gyara wannan matsala duk waɗanga abubuwa za mu same su kuma su ne matsalanmu duk maganganun da ake abubuwa sun lalace najeriya za ka ga rashin wa'annan abubuwa ne ba rayuwa mai kyau ga talauci babu tsaro babu yalwa babu albarka ga abubuwa in kuɗi ka samu nan da nan sai kaga sun ƙare ko ni ɗaya na haga na haka ka gani ko babu albarka to Allah ya sauwaka wani abin da ya shafi almujtama kenan kuma kowa ya ji nashi ko to sai amma bi nisbatil ulumi nafsiha dangane da sauran ulum waɗanda su ba tauhidi ba to menene manufar karanta tauhidi game da sauran ilmomi ilimin hadisi ilimin tafsiri ulumul lugha da ilimin fiqh da sauransu yace ya hafazuha haqqan to ilimin tauhidi shi zai tsare maka waɗannan ilmomin in ka zama ƙwararre a harshen luga da larabci baka da tauhidi sai ka bata a tarihi an samu wasu wasu waɗanda suka ce su a ƙur'ani suna gana akwai gyare-gyare akwai kurakure don mi Allah zai ce wa shamsi wa duhaha wal kamari za ta laha ha ha ha ha zuwa ƙarshe ya ce ba balaga wasu iliminsu na luga ya kai ga wannan su suna ganin ba fasaha a yare a yaren ana magana balaga da fasaha to wannan ba fasaha ba ne biya kawo wannan rashin tauhidi to haka suka yi ta ɗauko abubuwa a cikin alkurani akwai ayoyi ba su da daɗin faɗa haka suka dawo ga hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai su ce wannan larabci akwai bobanci a ciki haka suka ɗauko irin su hadisin man sama ramadana imanin wa saban la menene ba wannan riwaya ba man sama ramadana sun ma'atba'ahu sittan min shawwalin suka ce wannan ba larabci bane ya saba ma ka'ida Eh, kamata ya ce sun ma'atba'ahu sittatan min shawwalin saboda ka'ida al'adad wal ma'dud idan al'adad ya zamo muzakkar to al ma'dud dole ya zamo mu'annas in al'adad ya zamo al mu'annas dole al ma'dud ya zamo shi ma al muzakkar to zai cewa sun ma'atba'ahu sittan sittan muzakkar ne min shawwalin shawwal ko muzakkar ne suka ce ya za a yi haka muzakkar muzakkar suka ce saboda haka larabcin gabayya ba kuma ya tabbata annabi ya faɗa tumi ya haifar da wannan to alhamdulillah an samu malamai masu tsohi duk sun ba su amsa duka duk shubuhat din da suka kawo an walwale musu kuma an ba su amsa cikin karatutukan mu insha Allah za mu ambaci abinda malamai suka ambata to karka yadda kawai kai ka zallo ga ka sani haka ba ka da tauhidi ka kware a fiƙihu to sai ka samu matsala sai ka waye gari kana fifita fiƙihun nan akan maganar Allah ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai maka ga hadisi ya tabbata ka ce a ai ka gani a risala ai ka gani a muktasar eh sai ka ga shi duk fatawarsa da hukuncinsa da komai duk abin da zai kawo iya fiƙihu ne me ya kawo wannan rashin tauhidi ai in ana maganar annabi sallallahu alaihi wasallam to duk maganar ta ci karo da tashi aje ta ake kowa don shi aka tuno shi aka shi aka tuno to kowane ilimi ka ɗauko sai ka samu irin wannan tauhidi shi zai kare ka in ka zo a luga ka ga cewa misali kaza ka'idar luga ce kuma ga abin da qur'ani ya zo da shi sai ka ce to su yana yiwa su yi kuskure su larabawa amma Allah baya kuskure ko ba haka ba tunda ya ce inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizu ko ba haka ba to tunda ya faɗi haka yace zai tsara abinsa kenan tunda muka ganshi a rubuce haka yake daga Allah subhanahu wataala sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'sum ne ma yantiqu anil hawa in huwa illa to duk abin da zai faɗa haka Allah ya gaya masa to ya za a ce ya faɗa abin da ba daidai ba ɗayan biyu ne ko dai ilimin ku na loga bai kai ba kamar abin da suka faɗa ga wancan hadisin karancin ilimin loga shine bai kai ba laraba suna faɗan irin abin da annabi ya faɗa ne ba sabon abu ba ne an gane ko to sannan wa shamsi wa duhaha da kuka zo kuka abin nan shi ma an jiyo daga zancen larabawa akwai wannan don abin da suke suka ha ha haɗin don me za a yi ta maimaita ha ha kuma shi ba wake ba wannan siga ce ta kasida to kuma an ce ƙur'anin nan ba waka ba ne to don me zai zo da siga wake kuma kuma shi annabin da aka sauka masa da alƙur'ani Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbagila to don me zai faɗi wani abu kuma wanda zai zo ya kama da waka aka suke kawo shubuhohi sun yi rubuce-rubuce in baka da tauhidi sai sai su zare ma imani to alhamdulillah duk malamai na musulunci sun ba su amsa kuma za mu yi magana a kai nan gaba to amma in kana da tauhidi in an zo a babin fikihu sai ka ce to abu kaza daidai ne abu kaza kuma tun daga hadisi ya tabbata shi mai fikihun zai iya yiwa ya kuskure amma annabi ba zai iya ya kuskure ba sai ka huta to shine ma'anar ya hafazuha haqqan bi hifzi usiha zai tsare maka tushen ilmomi shi mi shi tauhidi ko sannan na gaba yuhassilu alqudrata lil irshadi kuma zai baka dama yuhassilu zai baka alqudrata iko lil irshadi game da shiryar da al'umma in ba in ba tauhidi to duk wani ilimi da ka sani to zaka batar da al'umma ne da shi sai akwai tauhidi in a fiqhu dai zaka batar da mutane in a lugha ne zaka batar da mutane kamar yadda muka bada misali amma tauhidin shi zai taimake ka sai ka yi sai ka shiryar da al'umma ka dora su akan turba ta kwarai wa nafi tahrifil gulati sannan da tauhidi ne zaka iya kore duk wani canji na algulati mabarnata albadi wanda ya fito a fili yake mabayyani duk wani mab- kamar waɗannan mabarnatan da ke suka aka alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai waɗanda suka ba su amsa suka yi musu raddi masu tauhidi duk wanda bai da tauhidi bai iya bai iya kariya su ne alghulat su ne mabarnata su ba su da aiki sai kokarin lalata musulunci to tauhidi ne kawai zaka iya samun wannan dama kazanti halul mubtilina haka kuma zai baka iko ka ainihin roshe ƙaryar mabannata alintihali shine mutum ya fantala ƙarya ƙarara kashansu fi rabitatin nahar ya ƙirƙiro ƙarya malan ƙarara abinda laraba ke cewa kazibin lahu ƙarnani Eh, ƙarya ce har da ƙahoni guda biyu. to shine shine alintihali tauhidi shi zai baka dama ka rushe wannan ƙarya waka za haka ta'awilu jahilin haka tawili jahili don shi jahili sai dai shi tawili tunda bai da ilimi to amma in kana da tauhidi sai ka ce to wannan tawili da aka yi a babin sifofin Allah to ba daidai bane aladdini akan addini baza wanda yake mai alfasha shi jahilin ba za sifa ce ta abin nan asalinsa daga baza'un ne ya aka ce albaza shine mai faɗin kalmomi masu muni wanda hankali ma na kyamarsu to duka malamin tauhidi shine zai iya maganin wa'annan abubuwa shi yasa duk wanda kaji ya ce zai bada kariya ga addini ko ga sunnar manzo Allah sai ka bincika yana da tauhidi in bai da tauhidi ƙarya yake zai ƙara lalata abubuwa to wannan shi ne gaya kai almukallaf ka ji naka almujtama society al'umma mun ji mun ji namu sannan al'ulum kenan duk ilimin da zaka karatu ka yi ƙoƙari ka ga cewa ne ka shigar da tauhidi a ciki ka shigar da tauhidi a ciki to sai wa zai uku wa ya aza ilimin tauhidi a rubuce ba wai alwada wa ana ana nufin kirkirarsa ba wanda ya kirkire shi shine Allah subhanahu wa ta'ala ana nufin wannan da muke karantawa a cikin littattafai suwa suka fara rubuta shi suwa suka fara aza shi a cikin littattafai shine yace wadi'uhu wanda ya aza ilimin tauhidi al-a'immatu jagorori daga cikin sahabbai tabi'ai da sauransu wasu kuma suka ce a lokacin da aka fara rubuce-rubucen tauhidi zamanin al'imam ahmad ibn hanbal a zamaninsa aka fara ware aka fara ware littattafai ana rubuta ainihin tauhidi a ciki ya rubuta littattafai a irin su usulus sunna nashi haka ɗansa abdullah ya rubuta kitabus sunna to haka bayan su an samu malamai irin su ibnu khuzaima kitabu tauhid irin su abubakar al-khallal ya rubuta kitabu sunna haka aka yi ta samun malamai manya-manya suna ta rubuce-rubuce suna bayani irin su shari'a na al'ajuri irin su al-hujja fi bayanin mahajja ita ta bai ga sudan irin su sharhu usuli itiqadi ahli sunnati wal jama'a na hibatullahi abul qasim allalaka'i duk wa'annan suna cikin almutaqaddimu to wa'annan su suka fara rubutu akan ilimin tauhidi ana fa ina fatar an gane irin su abul hasan al-ash'ari ya rubuta al-ibana haka ya rubuta maqalatul islamiyyi suna nan haka irin su al-imam ibnu battah ya rubuta al-ibanatul kubra sannan ya sake dawowa ya rubuta al-ibanatus sughra sai ya takaita ta to wa'annan su suka fara ɗora ilimin tauhidi a cikin littattafai dukansu almutaqaddimuna ne ba sa cikin almutaakhiruna dan malamai kashi biyu ne akwai almutaqaddimuna akwai almutaakhiruna na almutaakhiruna to shi da yace alfuhulu wa'anda suke manya zarata jam'u fahal ya ce fahal shi ne jarumi asalin salabazi ne na maraki wanda yake yana iya barbara an gane shi ake kira alfahal to akan sifanta mutum in yake iya zamo jarumi akan wani fanni to haka malamai zaratan malamai a ilimi ana kiransu alfahul al-hunafa'u waɗanda suke miƙaƙƙu ga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala al-qudwatu kuma ababen koyi ana koyi da su al-udulu kuma adalai jam'u adal ko adil al-adal masdar ne min salafil ummati mala yace daga cikin magabatan al'umma su ne waɗanda muka ba da misali khairin man mada wanda su suka fi kowa alkhairi daga cikin waɗanda suka gabata wa man qafa manhajahum da wanda ya bi godabe irin nasu zal murtada wanda yake abin abin yarda shi godabin wato godabin nasu shine abinda in mutum ya hau shi za a yarda da shi duk wani godabi wanda ya kauce mana salaful umma to ba a ba la'akari da shi wannan su ne almabadi'ul ashara da malam ya kulla babi a kansu yanzu ne za a fara littafi alfasul sani ba to bismillah
الفصل الثاني في فضل الإسلام وأهله الدين عند ربنا الإسلام وما عداه باطل أوهام وهو الاستسلام بالتوحيد الخالص الخالي عن الإلحاد والاتباع للرسول المصطفى مع التبري من طريق الجلفاء وهو دين الأنبياء والرسل عليه آية الكتاب قد تدل فقوله جل ربيت لكم عظم آية له قد تكرموا لا يسع الإنسان أن يدينا بغيره حتى يرى اليقين إذ هو لا يقبل قد قال إذ هو لا إذ هو لا يقبل قد قال فلن يقبل منه جل واهب المنن كذاك قال المصطفى لا يس كذاك قال المصطفى لا يسمع بي أحد وهو وعيد يرضع بي أحد وهو بي أحد وهو وعيد يردع وهو دين الفطرة السليمة قد أوضحته الآية قد قد قد أوضحته الآية الكريمة دين الهدى والرحمة العميمة واليسر دون كلفة أليمة دين التحرر عن التعبد دين التحرر دين التحرر عن التعبد لغير ربنا ولي المهتدي وهو دين العلم والعقل كما أشار ربنا بنص أحكما نعم
والمسلمون هم خيار الأمة والأمة الوسط دون مرية والشهداء على جميع الأم والشهداء والشهداء على جميع الأمم كما أبانه بنص محكم to bala ya ce alfasul sani wannan fasili shine na biyu bayan gabatuwa alfasul awwal wanda ya kunshi almabari'ul ashara wannan fasili zai magana akan fi fadlil islami wa ahli falalan musulunci da kuma falalar ma'abuta musulunci dole in za a magana tauhidi to a fara bayani akan menene falalan musulunci kusan musamman na adam shi ya fi son haraka falala falala in ka ce ne kaza falala to musuluncin nan da muke yi menene falalarsa za mu yi sannan idan mutum ya zama musulmi kuma wace falala zai samu to shi ma za mu ji na farko sai ya fara da cewa addini inda rabbinal islam addini a wurin ubangijinmu shine musulunci tun sadda Allah ya kafa duniya ba a taɓa bauta mai da wani abu da suna addini in ba musulunci ba ba wai sai gare mu an ga samu kalmar musulunci duk annabawan da suka gabata da manzanni duka sun gudana dai akan addinin musulunci kamar yadda ya faɗa da kansa inna dina inda Allahi al-islam tabbas haƙiƙa addini a wurin Allah shi ne musulunci idan duk abin da ba musulunci ba ko addini ba ne shi yasa yace wa ma adahu duk abin da ba musulunci ba batilun to barna ne karka bata maka ka lokaci eh duk wani gargajiyanci ko maguzanci ko kiristiyaniti ko yahudanci ko buzanci wane ne duk wannan batil musulunci kawai shine ne shirya addini auhamu sannan kuma kawai tuhumce-tuhumce ne tuhuma ce kawai babu babu yaƙini a cikinsa duk abin da za ka yi inda ba musulunci ba to kawai tuhuma ce mujarradul wahami an gani mujarradin wahami ne zato ne wanda yake almarjuh shi ne alwaham azzannul marjuh zato wanda yake an rinjayar da shi to shi ake kira alwaham amma musulunci shi yaƙini ne tabbas ne tunda Allah da kansa ya faɗa ya ce shi ne addini a wurinsa to sai tarifin musulunci ta fuskar shari'a wa huwa shi musulunci ma'anarsa al-istislamu bit tauhid al-khalis shine mi kauya bit tauhidi ta fuskar tauhidi al-khalis tauhidin nan kuma tsarkakakke wanda baya da datti baya da dauda baya da garwayi baya da surki idan ana samun tauhidi gurbatacce ko to ba wannan tauhidi ba da ake cewa alisalamu lillah ana nufin bi tauhidil khalis dole a kayyade shi tauhidin da al-khalis ka a ce kawai bi tauhid don akwai tauhidi gurbatacce akwai tauhidi kuma tatacce menene tauhidi tsalkakakke shine yace alkhali wanda ya wofinta anil ilhadi daga dukkanin wata karkata ba karkata ta shirka ba karkata ta kafirci ba karkata ta bid'a ba karkata ta baka al'ada wayannan abubuwa guda hudu to sai tauhidin ka ya karkace musu sannan ya zama tsalkakakken tauhidi amma in ya ɗan garwayo da shirka-shirka ko kafirci-kafirci ko bida-bida ko baka al'ada to tauhidinka ya lalace ba shi muke magana ba anan to wannan shi ne tarifin tauhidi ɓangare na ɗaya kenan akwai saura walittiba'ulin rasuli da kuma biyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam so da haka ko ka zamo da tauhidi ta tace to wannan bai isa ba duk abin da za ka yi to kuma sai ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka bi yawa shi yasa suke cewa kenan akwai tauhidul risala ko tauhidul mutaba'a in ka zo wajen biyar annabi to karka mai kishiya karka hada shi da wani malami ko wani sahabi ko wani wali ko wani shehi shi kadai za ka bi in haka haɗa shi da wani to kayi shirka kayi shirka a cikin tauhidul mutaba'a tauhidu ar-risala sannan yace al-mustafa wanda yake abin zabi Allah ya zabe shi to da saura har yanzu ma'a tabarri tare da barranta tawaye bayan wayance abubuwa sun gabata to sai an samu barranta min tariqil julafa daga hanyar duk wasu mutane waɗanda suke halakakku duk wani wanda ka san halakakke ne batacce to ka barranta daga hanyarsa ya shafi kafirai ya shafi mushrikai ya shafi yan bid'a ya shafi kuma masu raya miyagun al'adu to wannan tarifin wannan shine tarifin musulunci cikakke duk wani wanda ke musulunci ba da wannan ma'ana ba to ba musuluncin gaskiya yake yi ba sai an samu wayannan sharuɗa a samu al-islam ma'ana al-islam shine duk abin da Allah ya ce kai baka da ja ya ce kai baka da ja kuma bit tauhid al-khalis al-khali min kulli ilhad wanda babu wata karkata a cikin sa sannan walittiba'u lirrasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam na uku ko na uku shine kuma at-tabarri ma'ana al-bara'atu min kulli aljulafa ya an ce aljulafa jam'i ne na jalif aljalib yakan zo da ma'anoni daban-daban a larabci akan ce ar-rajulu jalifun ana nufin zalimun az-zalimi kenan aka ce ar-rajulu jalif ana nufin aljafi an gani wanda ke da busassar zuciya ko busasshiyar ɗabi'a wanda baya da kyakkyawar baya da halaye na kwarai sannan aka ce ar-rajulu jalifun ana nufin wanda yake batacce to wanda shi yake nufi ana to duk wani wanda aka ce ma batacce ne karkatacce ne ya gwabce ma hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to karka jingina kanka zuwa gare shi kowane ne jingina kanka zuwa gare shi to musuluncin ka ya samu ya samu kun ga har yanzu mutane ba su gane musulunci ba ana dai faɗa ne ga baki ko yawa to in ka je sai ka rubuta ma yara a lokaci to ga abin da a musulunci duk wanda ba akan haka yake ba to ya gyara Allah ya kyauta yace wa huwa dinul anbiya kuma shine addinin annabawan Allah gaba daya war rusul da kuma duk wasu manzanni da Allah ya turo ba wani annabi ko manzo da Allah ya turo wanda ba akan addinin musulunci ba alaihi ayatul kitabi qad tadul kuma ayoyin littafi alqur'ani akan wannan suke nuna cewa duk manzannin da Allah ya turo annabi nuhu shine awwalur rusul tsakaninsa da annabi adam abdullahi dan abbas ya ce sai da aka samu asharatu quruni eh asharatu quruni kulliha alal islam duk waɗannan qurun din akan musulunci suke sai zo zamanin annabi Nuhu ne aka fara samun shirka sai zamaninsa sai zamaninsa to shi ma me ya faɗa ya ce wa umirtu an akuna minal musulmi ni annabi Nuhu ya ce an umarce ni in zamo daga cikin musulmai kenan annabi Nuhu annabi musulmi haka annabi Ibrahim shi ma haka ya faɗa idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin yace aslamtu kina annabi ibrahim musulmi ne haka kuma yawa ƴaƴansa wasiya kamin ma wannan wasiya ya din da kansa yana addu'a ma Allah ya sa shi rabbana waj'alna muslimain laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka to haka kuma ya gaya ma ƴaƴansa hawa yau dai a bakarat fala tamutunna illa wa antum muslim kenan annabi ibrahim haka shi ba annabi musa ya gaya ma annabi da ya gaya ma banu isra'il yake cewa ya qaum in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum kun ga annabi musa musulmi ne kenan ko ba haka ba haka alhawariyun su ba sun gaya ma annabi isa amanna billahi wa shahad bi anna muslimun ko ba haka ba haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma musulmi ne ina za mu samu dalili wal inda salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwal muslimin to haka al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kiran da Allah ya musu kenan ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqan wa la tamutunna kenan kowa musulmi to shi ne ma'anar alaihi ayatul kitabi kare ta kaga mun samu ayoyi ko wanda suke nuni akan mi manzannin Allah da annabawa su ma akan akan musulunci suke to sai ke cewa fa qauluhu cewarsa jalla ya ɗaukaka shine Allah raditu lakum raditu lakumu saboda wazayi wato al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum wa raditu lakum al-islamu dinan wala ana karanta ar-risalatu al-khatamiyya al-mardiyya tace risala wadda aka cika kuma Allah yace ya yarda da ita shi ya zaba yace ya zaban mana ita saboda haka musulunci shi da addini yace azamu ayatin lahu ita ce mafi girman aya lahu gare shi kad tukuribu wadda take karrama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin tun sadda aka saukar aka saukar da wannan aya ba a taba saukar da alhalal ko alharam ba babu wani hukunci na halat ko na haram da an ka sake saukar da shi babu ba a taɓa wahayin komai ba tunda Allah ya ce addinin ya cika shi yasa al-Imam Malik kamar da yazo cikin al-Ittisam abin nan al-Ittisam na na Shatibi yace to bayan wannan aya ta sauka ko mutum yazo ya ce annabi ya boye wani abu ko annabi ya zo da wani abu daga baya musamman a ce bayan ya mutu ya bar duniya ko Allah ya karbi rayuwarsa to wannan yana rai cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yaudare Allah abinda Allah ya dora masa bai cika ba an gane tun daga ayan nan ya faɗa ya ce ya cika addini sannan ya ce ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka wa in lam tafa'al kaga cewa wa in lam tafa'al da bai aikata ba to da Allah ya faɗa ko ba haka ba da Allah ya faɗa ya ce fa ma ballagta risalata saƙon da aka turo ka da shi na ubangiji baka isar ba to amma tun da Allah bai ce ba kenan annabi ya yi sun haka duk wani wanda ya ce ga wani abu ga wata ibada ga wani salati ko ga wani addini sai a ce ai an riga an cika ba a bukatar ƙari sannan ya ce la ya sa'ul insana kuma ba zai yalwatu ga mutum ba an yadina bai gairihi ya ce wai ya yi ya bauta ma Allah da wani addini ba musulunci ba wannan ba zai yalwatu ga duk wani musulmi ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya faɗa kamar yadda zai zo gaba yace hatta yaral yaqina kuma har shiga mutuwa har dan adam shiga mutuwa to ba za a karba daga gare shi bai ce ga wani abu da yake shi amma sunansa ba musulunci ba to ko menene shirme ne kuma Allah ta'ala ba ainihin ba zai karba ba saboda mi iz huwa la yuqbal domin ba za a karbi wannan abin daga gare shi ba qad qala haqiqa Allah ya ce wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbal min wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah da kansa ya faɗa duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba Allah ba zai karba ba kuma ranar tashin kiyama yana daga cikin waɗanda suka yi hasara da nassin wannan aya ya ce jalla wahibul minan ya ɗaukaka mai kyautar baiwa ko ni'imomi shine Allah subhanahu wata'ala da kansa ya faɗa kenan kada ka kuskura a same ka ga wani abu amma ba musulunci ba eh kazaka qal mustafa haka annabi sallallahu alaihi wasallama abin zabi ya faɗa kamar yadda ya zo cikin sahih muslim hadisa abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa wallahi allazi nafsu muhammadin bi yadihi la yasma'u bi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar ba haka yake ba fa wallahi allazi nafsu muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ina rantsuwa da wanda rai da yake a hannunsa shine wa shine Allah subhanahu wataala ya ce ba wani mutum daya daga cikin wannan al'umma da aka turo ni gare ta in ya ce al'umma ana yana nufin duk wanda a duniya ummatu da'awa ake nufi anan ba ummatul ijaba ba akwai bambanci tsakanin ummatul da'awa da ummatul ijaba to yana nufin ummatul da'awa saboda haka yahuda sun shiga kiristoci sun shiga maguz kowa ya shiga duk wani wanda yake dan adam ne aljani ko mutum sun shiga ciki yace to sun yahudiyyu wala nasraniyyu shi ba yahude ne ko kirista saboda su za su fi ƙaryata addabi saboda kowa annabi ya ce sun ya mutu sannan ya kuskure ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi amma bai yi imani da abin da aka aiko ne da shi ba annabi ya ce illa kana min ashabin nari to sai ya zama cikin ma'abuta so da haka ba yahudi dole ya bi annabi kirista dole so da haka duk abin da kirista zai da sunan kiristanci aikin banza ne an shafe wannan abu ko da ko ya tabbata yana da injila a hannunsa sahiha to bale ma babu ta wadda annan muharrafa ce mubaddala an canza ta an gayyara ta da batar an gane shi yasa wata rana ya gaya musu ya ce to annabi musa ma da kuke da ku yahudawa lauka na musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da ce shi annabi musa din raye yake to ba abin da zai wulace shi sai ya dawo ya bi ni ba wai shi ya tsaya a matsayin manzo ba da a ce annabi Musa zai dawo wanda dalilin haka kuma wata rana annabi ya ga sayyidina Umar da wasu rubuce-rubuce na na attaura annabi ya ce ma haza sai ai wasu abubuwa ne muke dan karantawa na ta to a takaice duk abin da zaka yi yanzu dole sai ni babu wani addini suna ne kiristanci a yanzu babu shi sannan ba wani wanda zai zai ce shi annabi isa zai bi to wannan abu ba addini ba ne annabi isa din ma in ya dawo annabin zai bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine hadisi wannan hadisi yana cikin sahihu muslim shine ma'anar la yasba'u bi ahadun wa huwa wa'idun wannan narkon azaba da yarda kuma wanda yake tsawatarwa ga duk wani wanda ba akan musulunci ba ale mai tsawa ya dawo akan addinin musulunci ko wa huwa dinul fitrati salima kuma musulunci shine addinin fitra halitta as-salima wanda take lafiyayya ba ta da wani garwaye na shirka ko kafirci ko bid'a ko baka al'ada wanda shi ake kira fitra wadda annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya inganta a hadisi kullu mauludin yuladu alal fitra to wannan fitra din wannan fitra din shine addinin musulunci shi yasa Allah ya ce fa aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah to wannan shine Allah ya ce ita ce shi wannan addini bi kakke shi ake kira al-fitra kuma akan shi Allah ya halicci kowa duk wanda haga ya canza ya zama ban ba guje ko wani abu da sauransu to daga baya da ya canza amma al'aslu shine addinul hanif miƙaƙƙen addini akan shi kowa yake daga baya ne shaidan ya zo ya kawar da mutane daga wannan asali sai ya kawo musu wani abu sabo wanda yake na daban ba musulunci ba qad awdahathu al-ayatu karima wace aya da muka kawo ita malam ke nufi Allah mala yace ta riga ta yi bayani ta fito da abun a fili fiƙaratan lahi ka gani ta fito da abun fili haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa sannan ya ce dinul huda wa rahmatul amima musulunci shine addinin shari'a shine addinin rahama al'amima wadda ta game kowa ta game musulmi ta game kafiri ta game ɗan adam ta game aljani ta game dabbobi kowa cikin rahamar Allah yake kamar yadda Allah ya ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in yace wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin Allah yace mun saukar da littafi shi ne alqur'ani tibyanan likulli shay kuma yayi bayanin komai sannan ga shari'a sannan ga rahama sannan ga bushara amma ga musulmi kun ga sai aka kayyade da aka zo hudan ba a yi taƙairi ba ba a ce da shi musulmi da ba da aka zo wajen rahama to shi ne ma'anar war rahamatul amima amma da ya zo wajen bishara sai ya ce lil musulmi saboda talla aljanna ake ita bishara to ana yin ta ne ga musulmi don shi ke shawo ya shige ta ko wal yusri duna kulfatin alima wa musulunci addini ne na sauki don kasa wasu da ganin ana takura musu kaza kaza abubuwa ana tsaurarawa musulunci gaba ɗaya sauƙi ne ko ba haka ba duna kulfatin ba wahala alima wadda take mai raɗaɗi ko mai zafi in ka ga raɗaɗi ko zafi ko wahala to wani ya kawo shi a ba musulunci ba ne tun da Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj a gani Allah ya kore haraj alharaj shine almashaqqa wal kulfa والشدة haka manzo Allah yace inna ad-dina yusrun wa lan yashadda hadha ad-din ahadun illa ghalabahu to annabi ya riga ya faɗa tabbas wannan addini ma abuci sauki ne ba wanda zai ɓamɓaro ba kansa abin da ya fi ƙarfin to sai ya rijaye shi sai dai sauƙin nan kuma akan aun shari'a ita za ta kawo sauƙi misali ba ka iya sallah tsaye sai musulunci ya ce ka yadda kake iya ka yi a zaune in ba ka iya ka yi a kwanci azumi ya zo ba ka da lafiya ka aje azumi bayan sallah sai ka rama wannan shi ake nufi da sauƙi ka samu jari na zuwa aikin hajji baka da lafiya aka ce wajabcin ya faɗi sai sanda ka samu lafiya wannan shi ake nufi da sauki ma'ana duk abin da musulunci ya ce ka yi to ya aka samu matsala za ka ga musulunci ya kawo ma wata hanya wadda ta fi waccan sauki to shi ne ma'anar wa ma ja'ala alaikum fi dini ba wai ka ɗo abin da ka gara ma ka bar wannan son zuciya ne son zuciya ne ko to sannan yace dinu taharruri anit ta'abbudi ko musulunci shine addinin yanci mutum zai yanta kansa daga dukkanin wata bauta ligairu rabbina wadda wannan bauta ba ana yin ta bane ga Allah subhanahu wataala saboda haka in mutum yace shi musulmi ne to ya yanta kansa daga duk wani bauta ko wata ibada wadda ba a yanta ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ta'ala ya ce kul ka ce da su ya annabi Muhammad ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abuda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qul ashhadu bi anna muslimun haka magana ta kare eh su yahudawan ce su zo su zo ga wata kalma wadda za ta daidaita tsakaninmu da su mu zama abu ɗaya sharuɗan uku ne Allah na abu da illallah kan bauta mu kowa sai Allah sallan wala ni shirka bihi shai'a kan mu yi shirka da shi da komai shai'an ko menene annabi ne ko ma menene wala na uku wala ya takhidha ba'duna ba'dan to nan ne rigima take kar wani ya naɗa rawani ya ce shi Allah ne a shi a kar a yi wannan in sun yadda shi kenan wayannan su ne sharuɗa guda uku fa in tawallo in suka ce kuma ba su yadda ba suka juya baya to fa qulu shahadu to wannan shi ne musulunci musuluncin da ya kammala wayannan sharuɗa guda uku shi ne musulunci kuma shi zai yantar da kai daga duk menene barranta daga wani abu wanda ba musulunci ba to shine ligairu rabbina waliyul muhtadi Allah shine majibancin duk wani mai shari'a duk wani wanda yake shiryayye to Allah ne majibancin lamarinsa wa huwa dinul ilmi ko musulunci shine addinin ilimi ba a musulunci da jahilci eh abinda ake samu yanzu kaga musulmi jahili to wannan tabaraka zaki daban kaura amma asali duk wanda an musulmi to malami ne akan abin da musulunci ya wajabta masa duk wanda ya ce zai musulunci to ya tabbatar da ya yi karatu yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat to addinin ilimi ne eh fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin ga ayoyi nan da dama ba a musulunci da jahilci sannan wal'aƙali ko musulunci addinin hankali ne ba na mahaukata ba ne shi yasa in an samu mahaukaci musulunci ya ce an ɗauke masa takali addini na masu hankali ne kamar yadda Allah ta'ala da kansa ya faɗa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab wa liyatazakkara suratu sadi saboda haka addini ne na masu hankali ba ni ba na mahaukata ba kama a share rabbuna bi nassin hukima kamar yadda duk waɗannan maganganun ayoyi ne da za mu tsaya mai ta kawo ayoyi ayoyi da suke ishara akan wannan ma sai mu sai mu canya ayoyi kamar yadda ubangijin mu yayi nuni bi nassin da nassi hukima wanda an ga kyautata shi to wannan ma'anan musulunci kenan da falalarsa da falalan ma'abutarsa ga rugowa ya ce wal musulmuna su kuma musulmai waɗanda suke tafiya a ƙarƙashin tutar wannan musulunci babba falalarsu hum khiyarul ummati su ne mafi alkhairi su ne zababbu daga cikin al'umma sau da haka yin an samu al'umma wannan musulmi wannan ba musulmi to musulmin nan shine afdal shi fi falala kamar da yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah sau da haka duk wani wanda ba musulmi ba to musulmi ya yi ya fi shi falala ya fi shi alkhairi ko sannan ya ce wal ummatul wasatu duna miryat ko musulmai su ne al'umma tsaka-tsaki su tsakiya suke wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida to musulunci kenan duk wata al'umma wadda ba musulmai ba ba ta da wannan falalaha ba aka wanda take ba to shi ne ya ce wa shuhada ala jami'il ummani saboda falalan musulmai ne ranar tashin kiyama Allah zai sa su su zama masu shaida ga dukkanin al'ummomi al'umma annabi nu al'umma annabi ibrahim annabi musa annabi isa duk wa'annan annabawan mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma waɗanda suke musulmai to su za su yi shaida akan cewa lalle manzannin nan sun iyar da sako gare su wannan ba balala ba ce ana neman shaida ga mutumin banza ai ko a kotu adili wanda ake neman shaida sai ya zama adili amintacce ya ce kama a banahu kamar yadda Allah ya bayyana shi binassin da natsi muhukami wanda aka kyautata shi to wannan shine musulunci saboda haka yanzu kun dan fara jin kanshin tauhidi ko to nan za mu tsaya wani darasi na biyar za mu tashi alfasul salis shi wannan fasali yana da mahimmanci matuƙa don mahimmancinsa zai yi bayani akan suwaye ahli sunna sanan me ɗabi'unsu me halayensu don mu ji muna ciki ko ba ma ciki eh wannan yana da mahimmanci kar wanda ya sake ai karatunsa ba da shi ba saboda haka yana da mahimmanci shi yasa malam ya gabatar da shi bayan ya yi maka bayanin musulunci da tarifinsa da falalarsa yanzu ba ka da iskali in ma za ka kira wani zuwa ga musulunci yanzu kana da abin da za ka gaya mai kuma ya gamsu to bayan ka kira zuwa ga musulunci sai ka nuna mai to akwai wani abu da ake kira sunna eh musuluncin nan to zaka rayu ne a karkashin sunna sunnan nan kuma wanda yazo da musulunci shi yazo da ita don kaka kira mutum kan musulunci ɗaya shi kenan babu wani tsari a a dora shi bisa manhaji nawa na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai ka'idodi da sai mutum ya cika su sannan za a kira shi ahlus sunna duka malam ya kawo su ya yi tarifin sunna ya yi tarifin suwaye ahalus sunna ya yi tarifin salafiya ya yi tarifin wane ne ya yi tarifin wane ne ahalus sunna sannan menene a sifofinsu da alamominsu duka za mu shi a gamin hunta duk wanda zai ce ya ce sunna ne kowa ne kan sunna yake ko kungiya kaza kan sunna to wannan shine ma'auni ba sai mun ce ma da wane da wane da wane ba akan sunna yake ba kai zaka fitar da shi idan wa'annan ƙa'idodin bai cika su ba ba sai mun ambaci sunan shi ba ko mun kira ƙungiyar shi ko mun ce kaza ko mun ce kaza Allah ta'ala ya samu gani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh